أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم للتاف كشف الشبهات واللفر ببما لمي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ذا متاشي عندما نكتوى واعلم أن هذه الشبهات الشبهات الثلاث تواكرش نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله واعلم أن هذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله افترض
نعم واسع مثلا أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك وهو إخلاص العب وهو إخلاص العبادة لله عبادتي وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين نعم malam yake cewa wa'alam ka sani anna hadhihi shubuhati thalath lallai waɗannan shubuhohi guda uku bai can a ƙasa yace al'ula qauluhum nahnu la nushriku billah hadhihi shubha su waɗanda suka kasance quburiyuna alladhina yatabarrakuna bil adrihati wal qubur wa yani as-salihin sai ka ji sun ce maka mu ba ma shirka da Allah wannan shubha ce wasaniya qauluhum al-ayatu nazalat fi man ya'budu al-asnam ai ayoyin da ake ta cewa Allah yana magana akan masu kaza masu wuce gona da iri kan nau'i kaza ai su dama bautar gumakan suke yi mu kuma ba bautar su muke yi ba wasalisa qauluhum al-kuffaru yuriduna minhum su kafirai suna neman biyan bukata ne daga wa'incan gumakan nasu in kuma daga Allah muke nema amma ta hanyar su wannan ma shubuha ce to ka sani waɗannan shiboyin guda uku da malam ya baka amsoshi a kansu hiya akbaru ma indahu shine mafi girman abin da suke da shi na hujja wadda suke kara kansu wa in kana al-hujja ad-dalil fa kullu dalilin ja'a mu'tabira فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها idan ka riga ka san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fayyace maka waɗannan amsoshin ya fayyace maka irin waɗannan shubuhohin a littafin shi kuma ma damar ka fahimci wannan shubuhar da amsarta fahimta wadda take lafiyayya mai kyau to duk wata shubuha da za ta biyo bayan wannan mai sauki ce ba ta kai wannan ba waɗannan su ne mafi girman hujjojinsu don ka san amsar da za ka ba su a kan wannan to duk abin da zai biyo bayan na filaye mafuhum fa'in kwada idan shi wannan mutumin ya ce ana laha abudu illallah Allah kaɗai nike bauta mawa wa hadha lilja'u ilaihim wa du'a'uhum laysa bi ibada wannan facewar da nake yi zuwa gare su da roƙonsu da nake yi ba bauta musu ba ne to shi ya ɗauka ibada dole sai an yi sujada ya ɗauka ibada dole sai sallah ko sai an yi azumi ko hajji dan wani shine an mai bauta an gane ai sai ce iltija'i kaga ittikali da ainihin wato ina ba da yake yi zuwa gare su da kuma addu'a wanda daga ciki akwai isti'ana istighatha isti'aza duka da yake musu sai ce wannan ba bauta bane ba saboda bai san mafhumul ibada ba fa qul lahu anta tuqirru nan ya sa taqra'u tuqirru ko أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله شنكا تبتر دتشيوى الله سبحانه وتعالى يا وجب تامك أن تقرتر دبوتا تحت بوتا دأينهم واتو أركتي تقريش شيكالي وهو حقه عليك كما تحت بوتا الله da tsarkake shi daga duk wata shirka shine haƙƙin da yake da shi a kanka ka san haka? na'am na yi tsallake ko? an ta tuƙirru an Allah haftara da alaika ikhlasar ibadati lillah fa'iza ƙwala na'am in yi ce e na san na tabbatar da cewa Allah ya wajabta mu in tsarkake bauta gare shi fa kullahu to yaka ce mishi bayyin li hadha alladhi faradahu Allah alayka bayyana mun menene Allah ya farlanta maka na ibada da وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك wanda wannan kuma shine haƙƙinka menene ma'anar ikhlasul ibadati lillah menene ma'anar tauhidullah fi ibadati menene ma'anar tsarkake bauta ga Allah ka nema a gurin wani Allah ka ji tsoron wani abu daga gurin wani Allah ka nemi tsari daga gurin wani Allah ka nemi taimakon wani Allah ka roƙi wani Allah to me kuma ibada ina fata an gane yi mun bayani yi mun ta'arifin menene ibada ba ma ibada babbal ikhlasul ibada wanda shine asalin haƙƙin Allah a kanka wa haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a kaifa takunu 'abidan lahu bi ikhlasin biduni shirkin wa anta tad'u ghayrahu wa tastaghiithu bi ghayrihi watasta'inu ghaira menene wato ainihin tsarkake bauta ga Allah fa in kana la ya'rifu al-ibada in ya zamanto bai san ma menene ibada wa tab'an haka ne sai dai yayi mukabara in ya zamanto bai san me ake nufi da ibada ba wala anwa'iha kuma bai san me ake wala anwa'aha bai san menene nau'uka na ibada ba dan ita ibadar ba wani abu ne jami'i ba wato ita wata cibiya ce wadda tana da rassa to bai san ibadar ba karan kanta ta'arifin ta kenan sannan bai san ɓangarorin abubuwan da suke shiga cikin musamman ibada ba fa bayyin halahu sai ka bayyana mushi me ake nufi da ibada ya sa lamba kala shekul islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة غالبا وأن التعريف أنفدن قنام ابن القيم تكين للتافن إعلام الموقعين كما شما ابن القيم دقا مالا منشي شيخ الإسلام ابن تيمية يدوكو يسا مالا سيدوكو دقا أصل عشان يتي في رسالة العبودية صفحة بيار للتافن العبودية da littafi ne tambaya ce aka yi mashekul islam a kan ma'anar ibada ya rubuta littafi a kai wannan ta'arifi ne a sananne ma'arufin ladaikun wa kala sheikh hafiz hakimi rahimahullahu ta'ala fi sullamil wusul wato ainihin aqida ce manzuma ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وهي الحديث مخها الع... وفي الحديث مخها, ال... مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح, الأوضح المسالك أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي to wannan bawan Allah yake cewa sannan ita ibada shine suna wanda ya tattaro duk abin da Allah yake yarda da shi al-ilahu sami Allah wanda yake mai jin abin da ake faɗa ya zo a hadisi mukhahad du'a cewa ainihin ibadan nan bargonta ko asalinta shine bautar Allah zamu zo mu ji hadisi khawfun tawakkulun kadhar raja dukkan su عبادات ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر سيتي وغير ذلك لم بحدد سؤالك وإنما فافهم هديت أوضح المسالك أو, أو أوضح المسالك ففهمت وأن الله يشري تدك زواج ما في بينر هنيو ينبوتر الله سيتي وصرف بعضها لغير الله gudanar da wani ɓangare na wa'innan ibada ga wani Allah shirku wa za ka akbahu almanari shirka ita ce mafi munin abubuwan da aka hana to ka bayyana mishi bi ka qala ta'ala du'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ud'u rabbakum ku bauta ma ubangijinku ko ku roƙi ubangijinku tadarru'an cikin ƙanƙantar da kai wa khufiyatan kuma a ɓoye addu'a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala du'a'u mas'ala du'a'u ibada an fi so a yi ta a ɓoye shi yasa Allah ta'ala ya yaba annabi zakariya da cewa izna da rabbahu nida'an khafiyya ya roƙi ubangijin shi wato da kira a ɓoye daga cikin malamai wanda suka lissafa daga cikin ladubban da ke sa a karɓi addu'a mutum da wuri akwai roƙon Allah a ɓoye saboda annabi zakariya da ya roki Allah a boye rabbi da ana khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika wa lan akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya karshe sai Allah ya karba addu'an tashi da sababi ne da ke sa a yi mazan karɓar addu'an mutum. Raka ya roƙi Ubangijinku ta zarru'an cikin ƙanƙantar da kai, ana buƙatar ƙanƙantar da kai gurin addu'a. Sannan wa hufiyatan a ɓoye, annabi ya ji sahabai suna ɗaga murya da zikirin Allah. Annabi salama ya ce musu irba'u ala anfusikum, risin na Bukhari, innakum la tad'una innakum la tad'una asamma wala wala ba'ida إنكم تدعون قريبا مجيبا إن تدعو قريبا إنكم تدعون سميعا قريبا wanda kuke roƙo ba nesa yake ba ma'ana jin shi baya nesa da ku sannan kuma ba kurma yake ba yana jin abin da kuke faɗa kuma kusa yake da ku da ya amsa muku addu'a so don haka alhassan albasari yana cewa an samu wasu bayin allah waɗanda sun ta sauka ƙur'ani ba wanda ya sani a sauranci suke karatunsu shi sukan tashi su yi kiyamun laili da daddare alhalin suna da zuwar wanda suka kawo musu ziyara ba su san ma suna sallah ba sun ɗauka bacci suke yi shi haka bayan Allah suke rayuwa tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu ƙetara iyaka dilala ta siya ƙetare iyaka a gurin addu'a ƙetare iyaka gurin addu'a kala biyu ne ƙetare iyaka al'itida fi nau'iyyati du'a nau'in abin da kake roƙo akwai abin da ba a roƙon shi minha an yad'uwa shakhsun ma bi an yuballighahu Allah subhanahu wa ta'ala manazil al-anbiya ya roƙi Allah ya mai da shi annabi ko ya roƙi Allah ya sa zan mala'ika kaga wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba ko ka roƙi Allah ka ce Allah ka sa ni zan kashe dujar ba zai yiwu ba saboda me saboda me bai halatta ba na yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda Allah ya kaddara zai kashe shi shine annabi Isa kaga ba zai yiwu ba هذا في نوعية الدعاء كنا هذا اعتداء في نوعية الدعاء وهناك اعتداء في يعني صفة الدعاء akwai i'tida a cikin sifar yanda za ka yi addu'a sifar yanda za ka roƙi Allah na daga ciki ka roƙi Allah tare da isti'jal isti'jal Allah na roƙe ka na roƙe ka baka bani ba har yanzu kai na mani babu ladabi a ciki Allah baya karban irin wannan addu'a mafhum so don haka i'tida'i a cikin addu'a kala biyu to innahu la yuhibbu al-mu'tadin wa min lawazimi kaunihi la yuhibbu al-mu'tadin fi ad-du'a an la yastajiba lahum na'am malan yake cewa na'am واصل قال رحمه الله فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا بد أن يقوم أن يقول نعم
إنما يقوم إنسان يقول والدعاء مخ العبادة فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة حاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عباد عبادة الله غ- هل أشركت في عبادة عبادة الله غيري مم. نعم لأننا لأن ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت آه، في عبادته في عبادة الله غيره
هل أشركت في عبادة الله غيره فلا بد أن يقول نعم فقل له فإذا علمت فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله وانحر ونحرت له هل هذا عبادة فلا بد أن يقول نعم فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو ذمي أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله غير الله غير الله فلا بد أن يقر ويقول ويقول نعم نعم قالت فإذا أعلمته بهذا وانتم wato lambar ba ta ƙare ba ko akwai bayanai a ƙasa na ƙura'uha na turku la ahmiyatun jidda na ƙura'uha walau yani bisur'a بعض أنواع العبادات لا عبادة أو عباد كلا كلا أولا العبادة القلبية القلب يعبد الله وهي أهم أنواع العبادات وأساس ما وراءها ما وراءها سوى إن عباد نزوتيا سوني نزوتيا سوني ما في مهمة نوع كان عبادة kuma su ne foundation su ne ginshiki na dukkan ibadun da suke ba su ba وهي تشمل قول القلب يعني العبادة تشمل قول القلب أي اعتقاده كوكما العبادة القلبية تشمع قول القلب وقول القلب هو اعتقاده وتصديقه وتشمل أعمال القلوب التي توجه إلي لله وحده أي كنزوت سواء أن دعاكي فسكن تدسوغ ألا شيك لي فمنها الحب ألا تحب إلا هو حبا عباديا حبا تعبديا والخوف والإخلاص والتوكل والرجاء والصبر والحمد والشكر دكان سجى الله سبحانه وتعالى كما دومش وكذلك كف القلب عن المحرمات شما وانا عبادة داك داك تدزوتي يك داك أبن ديك حرام كالرياء وهو عمل القلب لكن عمل قبيح والحسد وغير ذلك ثانيا العبادات القولية وهي التي تتعلق باللسان ومنها الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار والتسمية والاستعاذة والحلف تنسوه ومنها كف اللسان عن المحرمات أيضا كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير ذلك مفهوم؟ ثالثا العبادة البدنية وأن أكيد بالجكي وهي التي تؤدى بالجوارح أنا قبا أنا قدان الدسو دقبيني ومنها الصلاة وهي بدنية وقولية akwai aiki na gabbai akwai aikin harshe a cikin sallah shi yasa suke cewa ibadatun zatu aqwalin wa a'malin makhsusa was-siyam wal jihad عبادات بدنية وكف الأذى عن الناس وغير ذلك كف الأذى ألا تضربهم ألا تسفك دماءهم ألا, ألا وغير ذلك رابعا العبادات المالية تدوكي أنا بوتر الله وأهمها الزكاة المفروضة وكذا الصدقات والنذر بالمال دكا سوء عبادان وهو عبادة قولية مالية وغير ذلك وبهذا تعلم أخي الكريم شمول العبادات بأنواعها المختلفة لكل مظاهر الحياة البشرية دون أبوبوا نسفو فينا أن أدم مظاهر أو أن أدم كي بينا أتكنسو عبادة ناشقاتك ووضح بهذا أن الله سبحانه لم يخلقنا إلا من أجلها ووضح أبن يافتو في لي دهكا سوى Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce mu ba sai dan bautar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to duk wani hali da zaka tsanci kanka akwai yanda zaka bauta ma Allah a cikin sa mafhum Allahu musta'an asalin magana ta zo ya zo cikin fadlul ghani al hamid wanda yake ya kawo shi bi tasarruf ana ba a haka ya kawo ba sai dai ma'anar haka take ya dan caccanza wasu kalimat wanzur la ilaha illa Allah kalimat annajah dukkan littattafan biyu na yasir burhami ne safa ta sha bakwai zuwa ta sha takwas a can cikin fadlul ghani alhamid safa ta sha hudu zuwa ishirin da takwas da littafin da'watu tauhid li sheikh muhammad khalil harras safa ta arba'in zuwa ta hamsin da tara na'am na'ud malaiti fa idza a'lamtahu bi hadha in ka sanar da shi hakan fa qul lahu hal alimta hadha ibadatan lillah ka san cewa hadha ibadatun lillahi wannan ko ibadatan lillah a matsayin maf'ulun bihi shin ka gamsu da cewa wannan ita ce bautar Allah tsarkake dukkan nau'ukan ibada zuwa ga Allah gashi Allah ta'ala yana cewa ku bauta ma ubangijin ku cikin kankantar da kai kuma a boye ku roƙi uban kaga du'a ku roƙi ubangijin ku cikin kankantar da kai a boye Allah baya son mu'tadin daga cikin i'tida akwai an tad'u ghayra Allah ko ba haka ba fala budda an yaqula na'am والدعاء مخ العبادة كما إتا الدعاء إتتي مخ نوخ yana zuwa da ma'anar ɓargo ta ce ɓargon bauta yana zuwa da ma'anar kwanya ƙwaƙwalwa ta ce ƙwaƙwalwar bauta yana zuwa da ma'anar khalisu shai al-mukhu shai khalisuhu wa sulalatuhu asalin tsantsagwarwa abu wato addu'a ita ce asalin bauta ko ita ce tushen bauta lakin hadithin da'ifi ne hadisin Anas bin Malik ne yana cikin sunan at-Tirmidhi da sauransu ma a cikin isnadin shi akwai Abdullah ibn Lahiya wa huwa sayyi'ul hifz an fahimci wannan bayan wannan kuma akwai ban manta ba akwai an'ana ta Walid ibn Muslim inda yake mudallisi ne ta hadisin na da matsala sai dai ya tabbata hadisin annu'man ibn bashir ke cikin abu dawud addu'a huwa al-ibada kuma ma'anar shi ablagh addu'a ita ce bauta ihtimaman bi sha'ni addu'a ita ce ma bautar Allah sai ya karanta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمع وطمعا وطمعا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره to yanzu idan ka tabbatar da cewa bautar Allah nan roƙon Allah shi kaɗai cikin ƙanƙantar da kai da yin shi a ɓoye misali ibada ne sannan kuma ka roƙi Allah dare da rana kaga ka yi ibada ka roƙi Allah cikin tsoron Allah da kwaɗayin rahmar shi sannan kuma daga bisani thumma da'auta fi tilkal hajati a cikin wannan buƙatar da ta sa ka roƙi Allah kuma sai ka roƙi wani annabi ko wani shi hal ashrakta fi ibadatillahi ghaira tambaye shi in kai hakan baka yi shirka ba baka ba hada Allah da wani cikin bautar shi ba fala budda an yakula na'am dole yace eh sai dai in yayi mukabara fa qul lahu fa idza alimta bi qawli Allah ta'ala fa salli li rabbika wanhar idan ka san da faɗin Allah subhanahu wata'ala cewa fa salli li rabbika wanhar kai salla li rabbika ga ubangijinka istihqaqan shi ya cancanta aya ayi salla gare shi wanhar yani wanhar lahu kuma ka yi suka ta dabba ko yankan rago ko ainihin saniya ko sukan raƙumi akwai taglibi ciki wani har a wizbah kenan an tanhar al-manhurat wa tazbah al-mazbuhat lahu subhanahu wa ta'ala wahdahu duna ma siwa لأن هذه اللام لام استحقاق ولا يستحق أن يصلى له أو يذبح أو ينحر له إلا هو سبحانه وتعالى shi yasa ma Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi karkashin salli li rabbika wanhar yake cewa an samu wasu mutane da suke sallah ba dan Allah ba suke yanka ba dan Allah ba ahlul jahiliya suna yin sujada wa gumakansu suna yin yanka wa gumakansu sai aka ce ma annabi fa salli li rabbika yani khalif ha'ula'i al-wathaniyin alladhina yasjuduna li asnamihim wa yusalluna lahum وصل أنت لله سبحانه وتعالى واسجد له وحده وخالف هؤلاء الوثنيين الذين ينحرون ويذبحون يعني طواغيتهم وآلهتهم واذبح أنت وانحر له سبحانه وتعالى ولما عنر أبن دا محمد ابن كعب القرظي يا أنبتاكينا إكرمة دا عطاء دا قتادة da cikin manya-manyan malaman tafsiri suka ce fasalli li rabbika wan har ana nufin ranar idi kai wato ainihin sallar idi wan har nuskak nusukak kai ka soke abin yankanka na hadaya ko kuma na ainihin wato a layya da aka ce wawun ta ta zo da tartibi ne sai zama layya ake nufi inda bayan an yi sallah ne ake ake yin yanka ina fata an gane wanda malamai da yawa sun tafi akan wannan ra'ayi sa'id ibn jubair da mujahid ibn jabr sun suka ce abinda ake nufi da kai sallah ya ani sallil mafrudat kai sallolin farilla azhar la'asar zuwa asuba sannan kuma kai yanka ana nufin yanka na albudun suka na budun ma'ana dabbobin hadaya har daga ibnu abbasin cewa fasalli li rabbika wanhar sai fassara wani har da wato ainihin alkabdu kama hannu a sallah to ij'al yaminaka ala yasarika ala an-nahr nan kusa da makogoro nan sai ka daura hannunka na dama akan na hagu akan saman kirjinka amma can fassarori su suka fi shahara to idan ka san ma'anar fasalli li rabbika wanhar wa ata'ta Allah kuma kai ma Allah biyayya kai sallah ga Allah shi kadai wa naharta lahu kai yanka domin shi shi kadai lalle rabbika akwai istihqaq hal hada ibada kai bautar Allah fala budda an yakula na'am fa kullahu fa in naharta li makhluqin yanzu da zaka zo kai yanka dan wani halitta yanka dan wani kamar da muka yi bayani cikin al-usul thalatha ba yanka dan wane ya ci naman ba dama ai Allah ba naman yake nema ba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum amma kai yankan dan shi wato takwar da take al take kaiwa ga Allah sai ka sarrafa ta zuwa ga wancan shine kai shirka haka ba a kallon girman naman da ka yanka da wanda ya yanka kaza don wani Allah da wanda ya soke rakumi don wani Allah dukkan su arna ne kawai ba girman na dan ba naman Allah yake kallo ba niyyar yake kallo to kai yankan layya saboda Allah kai hadaya saboda Allah kuma sai ka zo kai suka ko kai yanka li makhluq nabiyyin aw jinni ko wani annabi ko wani aljani akwai waɗanda bokaye yake sa su su yi ma aljanu yanka za ka yanka dabba kaza tsakar dare dabba mai launi kaza za a kalli kaza guri kaza za a tare jininta a cikin launin kwano ko wani masaki kaza daga jin wannan kasan wani albani ne aka yi ma wannan yanka an fahimta au ghairihima hal ashrakta fi hadhihi al'ibadati ghayra Allah shin kai shirka da wani Allah ka hada shi da Allah cikin wannan ibadar ko kuwa fala budda an yuqirra wa yaqula na'am babu makawa sai ya tabbatar kuma ya ce eh lalle dan wannan da wannan sai ya tabbatar da cewa ya yi shirka na'am dan ƙara رحمه الله وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد أن يقول نعم وقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيد وتحت قهره عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم
ولكن ولكن دعوهم والتجأوا إليهم دعوه دعوهم نعم ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا وقل له أيضا kuma ka ƙara da ce mushi almushrikun allazina nazala fihim alquran mushrikan da alqur'ani ya sauka a haƙƙin su sauka a haƙƙin su kaga ya kafirtar da su yace a yaƙe su ya bayyana cewa su ƴan wuta ne kuma masu dawwama a cikin ta su wa'annan mushrikan hal kanu ya'buduna almala'ikata was-salihin shin ba suna bautar mala'iku da mutan kirki ba wallat ashe ba suna bautar lata ba abin da yasa ya kawo lata saboda wancan asar da cewa annahu kana rajulun salihun yaluttu sawiq ai asali latan shi wannan gunkin takwara ne aka yi mawa wani mutumin kirki wanda a can jahiliya wanda yake ciyar da mahajjata da sauransu shi yasa sai ya kawo shi misali akan bautar salihai da suke yi wa ghairi zalika da makamancin haka fala budda an yaqula na'am in kana lahu ilmun bi zalika kenan dole zai ce eh فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح shin damun akwai wata bauta da suke musu su mushrikan makka akwai wata bauta da suke mawa gumakansu face roƙonsu da suke da yanka da suke musu waliltija da komawa gare sun abubuwa sun rikice musu su fake zuwa ga gumakan nasu su nemi tallafinsu su nemi istigata da su su nemi gautu da aunu daga gare su in ba wannan ba wace kala bauta suke musu an fahimci wannan irin dai abin da kai kake mawa na kashe hunnan shi ne dai suke yi eh wa nahwi zalik wa illa in ko ba haka ba in ba ka fidda wa'innan abubuwan na shirkar da suke fa hum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahri sun tabbatar da cewa su bayin Allah ne kuma suna ƙarƙashin dannewar Allah ma'ana suna ƙarƙashin mulkin Allah da ikon shi sai yanda yayi da su sun yadda shi ke sarrafa rayuwarsu shi ke sarrafa al'amuransu shi ke dabbara duniya wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amr sun yadda da haka walakin da'awhum yani da'u alihatahum waltaja'u ilaihim sun koma zuwa gare su sun fake liljahi wai saboda matsayin waɗannan gumakan inda Allah والشفاعة يعني ليشفعوا لهم عند الله شيء كدي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا بجاههم كان ومنزلتهم لأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني ما نعبدهم إلا ليشفعوا لنا عند الله فنحن عساة مذنبون فلنا علاقة جميلة بالله سبحانه وتعالى ولكنهم المقربون إلى الله فإذا أحسنا إليهم وذبحنا لهم ودعوناهم يشفعون لنا عنده سبحانه وتعالى ويقربون عنده زلفى هذه مبلغ حجته مبلغ حجتهم وهذا ظاهر جدا سيدي ولا, ولا يعقلها إلا العالمون Allah ya samu dace mai bashi na kanci Mm-hmm.